السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى كتاب الطهارة وسننها الطهارة التنظيف والتنظف littafin tahara da bayanin sunnonin tahara hanyoyin tahara mana addinin musulunci yana da al-tahara al-hissiyya wa al-tahara al-ma'anawiyya al-tahara al-hissiyya ma huwa al-tahara wal wudu wal ghusl wa ma ila dhalik wa al-tahara al-ma'anawiyya al-iman wal islam wal ikhlas والإحسان وهذه الأمور abinda ake so kenan addinin musulunci yana tsabtace mutum zahiri da baɗi zahiri shine gashi nan mun fara mun da me muka fara da taharar me muka fara ba tun daga farkon littafin me muka yi aqida muka yi aqida aka nuna maka yadda sunnoni sunna take yadda kungiyoyi suke ga abin da ya kamata kai itikadi game da sahabban manzon Allah game da al'umma musulmi game da meye baki daya aka nuna maka abubuwan da suke daidai don a tsaftace maka zuciyarka a tsaftace maka batininka kar ka zo ka kana kullatar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka nuna maka wannan aka gama sannan aka zo aka ce at-tahara wa sunaniha yanzu kuma za a zo a nuna maka yaya ake alwala da me ake alwala ya ake wanka da me ake wanka ya ake sallah ya ake har zuwa ka akhir abwabul fiqh insha Allah in aka lura Imam Ibn Majah shi tsare sa ya zama ya sha bamban da sauran littafan da muka karanta shi da me ya fara da aqida ya fara babu ma jaa fi miqdar al-ma'i lil wudu'i walgusuli minal janabati babin da ya zo na gwargwadon ruwan da zai isa a yi alwala a yi wanka wankan janaba ma'ana in aka tsabtace maka batininka to sai ka zo zahirinka kuma ruwan da za ka yi alwala da shi din nan shari'ar musulunci ta hana a yi barna da ruwa ma'ana in kaza zai ishe ka alwala sai ka ɗebo sama da haka kai alwala ka yi barna kaji ko wala tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura aka tambaye manzo Allah ce wa koda a bakin teku kake ai karshen yawan ruwa ke yalwatar ruwa kenan a a karka yi barna ka nemi gwargwadon da zai maka alwala duk sa'an da ka shiga ban daki kanka an kara sai kaga ashe an dauke ruwa sai ka lalaba abinda ka samu cikin roba ko mai dan kankani da ka samu kai man kai kokarin da ya ishe ka alwala to ashe ruwan da zai ishe ka alwala kenan kullun da kake bude famfo kana zubarwa din nan kana alwala kana barna kana ibada kuma kana sabawa Allah an fahimta eh lokacin da ka je an dau baka sani ba an dauke ruwa sai ka kokarta ka samu ruwa kaɗan wannan ruwan kaskai yadda ya ishe ka alwala to ashe kullun daga ko abinci ka ci cokali ka dauka ta yayi kanzo ya dan bushe ka dan zaka wanke ya kake ka bude famfo kana washe ka ruwan da zaka zubar din ya ishe ka wanka ko ya ishe ka alwala sayyidina Umar lokacin da ya zama shugaba ya zama khalifa yariyar da ke masa yar ɗan aike kullun za a je a sau kaza kullun za a je a sau kaza ashe sau kaza da take din nan she ta rage kaman kwandala ko ta rage kaman fucika ta rage kaza a kawo abinci a ci a kawo abinci a ci ana ragewa wata rana sai ta dauki wannan abin ta sauri abin riga ta kawo ma khalifa ka sa ka je ko baki za su tawo daga Abuja ko ko baki za su taho daga ina ne manyan sai ce ina yi ka samu wannan kuma ya ce ai kudin cefanin ne na kullum nake rage kaza sai na ɗauki kaza na yi cefanin ya ce ashe kaza ma na isa ake garban kaza daga yau kai tirisha kai basa kai menene albashin halifa ya koma kaza ɗin wallahi in ba haka aka yi ba za ka taba zama lafiya ko ka samu kwanciyar hankali ba misali ana ɗaukar naira nawa mu kawo misali kullum kefanin khalifan musulmai a dubu ɗaya ana ɗaukar naira biyar sai ta cire naira ɗaya ta ajiye ta ɗauki naira hudu ta je ta yi cefane ta cire naira ɗaya ta ajiye da naira ɗaya ɗaya suka taru su kai kuɗin sayan abu shi ta sau ta kawo khalifa ina kuma yi ka samu wannan ai naira biyar biyar din nan nake cire naira ɗaya ɗaya ina ajiyewa ko naira ɗaya da rabi ina ajiyewa da shi na tsawon ya ce ashe naira hudu ma zai isa muke daga naira biyar daga yau albashin ya koma naira hudu me albashin albashin me albashi yanzu da ake ba ma'aikata eh ko wanda za a iya bashi albashinsa duk abin da zai yi na gidansa zai gama kuma akwai saura
wannan matsala ce daban wannan shi shugaba ne abinda ake so kenan shugaba ba shi ne zai fara ɗeban kuɗin shi ko ya biya kai shi albashi ko ya shi kowa albashi ba fa ba za a taba zama lafiya ba ka kamu da rashin lafiya kai ma ba za ka taba zama lafiya ba ba za ka taba jin daɗin rayuwa ba fa manyan mutane manyan malamai salaf ya zo na almajirin sai zo ya ce akarmakallah ina karban albashi na kaza zai ishe ni zai wadace ni amma ba na samun kwanciyar hankali misali na karba albashi dubu hamsin dubu goma amma ba na iya ishe ni yamin komai amma ba na cikin kwanciyar hankali ya ce in ka je gobe ka ce su rage daga dubu goma ya koma dubu takwas ya ce kai ku rage min albashi na daga dubu goma zuwa takwas kwana biyu zai ce ya kace ce na ɗaji sauki amma da ɗan shaura ya ce ka ce su rage ya koma dubu shida a yace kaka ku koma ku rage albashi na ya koma dubu shida yanzu kai za a ce kanka ya buga yace ku mai da shi dubu shida yana nan yana rayuwa yace ya haka yace yanzu na zauna lafiya hankali na kwance ba na jin shakkan komai yace to yanzu kake karban haƙƙin ka da kana karban abin da yafi haƙƙin ka ba za ka taba samun kwanciyar hankali ba za ka taba samun kwanciyar hankali ba suwa suka fi kowa albashi a cikin rayuwa a 'yan siyasa ba haka bane ba don allah suna da kwanciyar hankali najeriya nan fada kuke gani allah ne halice ta in kai dan siyasa ne kai dan kasuwa ne allah yana kallon ka ba za ka taba fita karkashin ikon allah ba an dauke ka gwamna ne an dauke ka shugaban kasa ne an dauke ka minista ne malamin jami'a ne malamin tsoro ne malamin menene abinda kuke karba din nan kuna yi ma Najeriya hidiman shi ai da su Najeriya ta fi Dubai da ta kai Paris da ta zama kamar Alkahira ko Jidda kai ma sai dai a zo Najeriya za a zo Kano yawon bude ido za a zo kasuwanci duk kasuwanci ya koma Dubai da a ce zaman da suke yi din nan majalisa ko sanar ko menene abinda ake kashewa tun daga fanka tun daga ac tun da kudin da ake basu tun daga meye da meye duk ba dukiya bace ta Allah fa dukiya fa ta Allah ce kuma Allah zai hisabi kwandala fucika dukiya ba wai na in Najeriya ce ke da dukiyar Najeriya ina ta san da kai ba za ta yi ma hisabi ba Allah shine zai yi ma hisabi da a ce wannan abubuwan da kuke kashewa da motoci da ake baku da abubuwa da jin daɗi da gidanku da albashi mai yawa da a ce kuna zama kuna yi ma najeriya aikin da ya dace ma wannan za ku samu kwanciyar hankali da najeriya ta fi da yanzu najeriya ta fi dubai da yanzu najeriya ta kai paris da yanzu najeriya ta kai london da yanzu najeriya ta kai komai da komai amma abin da ake karba da sunan najeriya din ana yi ma najeriya aikin to shi yasa kowa sai ka samu kana kai wannan matsayin kana ganin ka samu abin da kake so ka kamu da virus ka kamu da menene kanji kansa zuciyarka ba za ka taba samun kwanciyar hankali ba ba za ka taba zaman lafiya ba ka tambayi kowa zai fada ma gaskiya abin da yake ciki kenan sai dai in ya boye ba saboda kwanciyar hankalin Allah ne yake saka maka kuma Allah yana Allah ya baka makami ya baka kuɗi yana kallon ka shige ne ya kyale ka kenan yana kallon ka yana kallon me kike ciki ya ake yi kudin da ake biyan ka albashi da motoci da makamai da jin daɗin da kake in nan kuma kullum ka business kake damu ka shi ke gabanka kana da kudi kuma kana neman kudi ina za ka rasu ina za ka da su ba inda za ka da su yasa kai kuma kai da kwanciyar hankali har abada ka tara kudi har ka gaji ba za ka taba samun kwanciyar hankali ba wallahi Allah ne zai sa kwanciyar hankali kuma hanyar da kake bi ba hanya ce ta ka samu kwanciyar hankali ba a kawo mutum ɗaya da zai ce maka shi yana samun kwanciyar hankali yana kwanciyar lafiya ba ya sha magani ba ga kudin ga mulkin ga komai da komai amma Najeriya an kyale ta tana wahala talaka na shan wahala ba wai san shugaban kasa ko gwamna ko mataimakin ko mai a'a har bankuna in ka gaje karshen wata kaga talakawa suna sai sun yi layi suna jiran albashi a ce ba network wurin aiki sai sun harbo kudi ya zo ku je wurin kudi a ce kudi bai iso ba mutum ya tashi ya sallami iyalansa za shi karbo kudi ya zai zai har azahar ya koma ba komai kuma kana samun iko ne ka yi mamatanka tsawa ko 'ya'yanka saboda kana kawo abinci da safe da rana amma ba kuɗi kuma kana tsawa mutuncinka ya zube ka ba ka da kana da half current kake da shi in ma baka rasa duka ba albashin ba isa yake ba kuma ba za a samu kankari ba lissafin sai kara karyewa amma albashin ba ya isa amma ana samun shi 25 lissafin shi duk inda zai je kari ba shi 25 zan kawo ma kudin ka ko da bakwai ko ta lokaci na kai yana kawo maka ba za ka bashi wani ba to 25 zai kawo sai 35 bai kawo shi kansa kudin bai shiga hannun shi ba za ka bashi wani in zai sallami matarsa za a je karbi kudi a je banki gasu magana kallon su zaka kowa yana talakawa ne wannan kuma shugaban kasa ne ko gwamnoni a ma'aikatan banki kowa ya kware ya iya je sayar da zai sarrafa kudi shi ma yana da mulki kan talakawa ba wanda zai ce bara mu tsaya tsayin daka mu taimaka wa wayannan talakawa rayuwarsu baki daya akan wannan dan kudin yake in ma'aikata ne da basa da menene da menene da audit da waɗanda suka iya sarrafa kuɗin su ke yadda suka ga dama sa'an nan kuɗin ku zai fita kuma a kai muku sai ran da aka ga dama za ku samu kuɗin ba network ba a harba ba a kawo kuɗin ba kuɗi ya karasa ina za ka ina za ka kai kara wa za ka je kai makuka iyalanka suna jira ka fita za ka je karɓo kuɗi ko cefa ne babu ka dawo a zafar yayi ai ba samu ba to don allah ya za a yi da wannan rayuwar kuma Allah ya kyale kowa wallahi Allah zai kama kowa kar wanda yake tsammanin cewa don ya zama yana da mulki yana da duke ya fita cikin dankan Allah madaukin sarki a a inna batsha rabbika la shadid innahu huwa yubdi'u an fahimta eh duk abin da ya danganci kanka ba wanda yake kula yanzu mutum wancan sati muke magana yara da suke zuwa bayar da wasu karatu fa lakca da za a yi har zuwa 4 to 6 duk lakcan da ya kai karfe 6 wallahi yara za su sha wahala wani daga bayan university za shi kura ne za shi unguwa uku za shi hotoro za shi yan kaba za shi mil tara za shi da wanau daga karfe 6 ba zai yi ya je da baburin shi ba baburin shi in ya sa man naira kaza zai kai shi ya je ya dawo gobe ya je ya dawo to ba zai iya samu ba tunda in ya kai karfe 6 za a kama babur din doka to dole ya nemi mota da zai shiga yanzu wanda zai tashi daga hotoro ko unguwa uku ko kura ko dawanau za shi makaranta ya je ya dawo nau zai kashe a cikin mota na to sai aka ce sai makarantar ta ce to wayannan yara da maza da mata fa duka ba da ƴaƴan maza ne da mata duk ƴaƴan da suke zuwa karatu din sai a ce shi kenan muna son mu taimaka musu mu rage musu wahala duk karatu a tsaya karatu ya tsaya karfe biyar daga karfe biyar zuwa shida kowa zai san yadda zai yaje gidansu yaje unguwansu lafiya ko ko hukuma ita ta daga daga karfe shida zuwa bakwai ko a kar awa ɗaya ɗin ɗalibai su samu yadda za su yi karatu ɗin amma sai da bakar wahala shi ba gobe ran da ya samu makami tunawa da bakar wahala yake shi ba ya tausaya ma kowa ba zai tausaya ma kowa ba to haka abin ya tasalsal haka za sa'annan wannan shekaru sun kai ya mutu wannan ya kai ya mutu kowa mutuwa yake yana tafiya kowa mutuwa yake yana tafiya yana mutuwa kuma shi kenan zaka je wani abu daban zaka tarar ba abin da kai ba kuma lokaci ya wuce ba zai gyaru ba babu ma a fi miqdaril ma'il wudu'i malaman addini kenan alwala da zaka yi ka bautata wa Allah wai akwai gwargwadon ruwan da ake so ka dauka karka ɗebi sama da haka deban da kai sama da haka da ka ɗeba ɗin ka ɓarnatar zai cuci rayu zai taba rayuwar waɗansu Allah ba zai kyale ka ba an fahimta mu yi misali in ka zo aka yake cokali da Allah kake bakin famfo kake budewa sai kawo kana motsarar har sai ka ga mai komai ya yi daidai da za ka tara ruwan nan da kawai ke za ka zai shi ka alwala ba zai ba ya fi alwala ya fi alwala to sa'an a ce ai ba ruwa ruwa ya yi kaɗan ba wuta wuta lokaci muna karatu a jami'ar islamiyya da rana da hantsi wani malami ya shigo ya ga kwan fitila kunne yace ba manzo Allah ce wa kasarat kaza kaza wa idaatul mali ba yanzu da rana ajin fitila na kuce ba idaatul mali ba duk kofar gida ka don an tabo ku ko duk kofar gida duk bakin titi ga fitilu da kullai laifin masu gidan ne ko laifin ne face ba a laifi ne an san akwai laifi amma kowa an rasa mai dauka ba shi da uba to ko shege sai ai masa uba fa a shawo kansa fa kullum muna buga misali kuna unguwa kowa ya kama ɗansa da bata kowa yana kama ɗansa wannan na kwana bakin titi sai a samu ta koda wace ce ko wata tsohuwar ko a shirariya ce ta zo ta kama shi ta bashi abinci ta je ta bashi kaza kaza kaza kaza ran da ya zare takobi ya tsaya bakin titi da sabuwar motar ka zaka kwana ka gudu kana lekowa zaka gudu ka koma gidanka kana ba za ka iya ba duk sai ce ku je ku kira wacce ba haka bane ba a unguwar ba mai ba ta da daraja ba ta da kima ba ta da mutunci amma ta saboda tana kula da cin shi da shan shi sai a zagaya a je a faɗa mata kai takobi ka gani da babban rigarka ka sheka da gudu takobi ka gani da dan boko ne ka sheka da gudu takobi ka gani ko rodi ko tsitaka ko menene ka sheka da gudu in an je an faɗa mata sai ta yaya ta fito ta fuskance shi ba ta jin tsoron wannan takobin me yasa bada ta zo ba ran da ba ran rashi za ta yi ba ka an ba haka bane ba sai me sai sun kuya sai sun kuya saboda me saboda ta kula da rayuwar saboda ta kula da rayuwar eh a koya manta ko karya manta ai ba misali ake kawo fa in ana son zaman lafiya hanyoyin zaman lafiya an san su kauce musu akai kauce musu akai eh ba ba zai taba yiwa ba ana rayuwa a ce addinin musulunci bai kawo hanyar zaman lafiya ba ya ce kar a yi barna wanda ya ce kar ka yi barnan ruwan alwala da za ka bauta ma ubangiji sai ce ka ɗabi dukiyar daula sai ce ka ɗabi dukiyar kasa sai ce ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza abadan ba zai ce ka yi ba abadan قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي ريحان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع duk inda ka kai da tsafta duk inda ka kai da daraja manzo Allah ya fi ka kusanci da Allah kullum mala'ika jibril zai sauko mishi su gara ba haka bane ba amma ya ce yana alwala da mud mud sa'an nan yawanka da sa'i sa'i din nan muddi hudu ne ya yi wanka da shi kuma ya fi ka tsarkaka da tsarki da tsabta da kusanci da Allah maraukin sallallahu alaihi wasallam ya ce bilmud wasa'i in ka je sai ka auna akwai mudu akwai sa'i mudu shine gidan kuna fitar da zakkan fi da kai muddi kenan in ka cire guda hudu sai ka sa ina cikin su wannan sa'i kenan to in ka auna wannan ga muddi wannan ga sa'i to daidai abin da ya maka daidai din nan sa'i din kai ma aka ce maka zai isa wanka sai kai mamaki wallahi sa'i zai yi wanka zai isa wanka wallahi قال حدثنا أبو أي أي شيسان da ake bude shaya din da ake bude firiji a sha ruwan sanyi din an fita daga zafin zafin jiki kake gyarawa zafin zuciya kuma fa wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat wa idha fasadat ala da abin da muke kula da shi zahirin mu ne muke kula da shi batinin ya takule shi yasa zahirin ba ran da zamu taba samun lafiya a gaskiya ne haka ne to قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حمام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع قال حدثنا هشام ابن عمار ابن عمار قال حدثنا الربيع بن بدر قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع قال حدثنا محمد بن ابن المؤمل ابن الصباح وعباد بن الوليد قال حدثنا بكر ابن يحيى ابن الزبان قال حدثنا حبان بن علي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wancan aiki kira ce manzon Allah ga yadda yake yi donan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce yujzi'u min alwudu'i muddun yujzi'u wancan ana aka ce manzon Allah na yi sai ka ce to ai khususiya ce shi mala'ika na tare da shi shi kaza kaza kaza kaza to shi manzon Allah ce maka yujzi'u min alwudu'i mudd me bambanci ta bano wa min alghusli sa'un fa qala rajulun la yujzi'una sai wani ce ai mu ba zai ishe mu ba faƙala kad kana yujzi'u man huwa khairun minka wa aktharu sha'ran yani annabi sallallahu alaihi wasallam me bambanci tsakanin wannan hadisin da hadisan da suka gabata wancan eh wannan kauli ne wancan menene sai ka ce ayari mai yiwa hususiya ce ta manzon Allah to sai ce manzon Allah ya ce maka zai zai wadatar zai isa wani sai ce a mu ba zai ishe mu sai ce ai yana isan wanda ya fi ka to kai kuma fa duk sa'an da ka bi shekan ba za ka taba fita lafiya da ruwan da menene sai ka zuba jikinka duk sai ka gama sai shekan ya ce maka ai baka yi kaza ba ai ka manta da kaza ai ka manta da kaza shikenan tunda ka buda masa kofa dama abin da yake so kenan babu la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhuri yanzu an nuna muna adadin abin da zai ishe ka alwala da wanka to kuma sai aka ce ai sallah ma ba za ta karbu ba sai an ayi alwala din ko قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وحول السند قال وحدثنا بكر بن خلف أبو بشر ختن المقري قال حدثنا يزيد بن زريع قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أسامة بن عمير الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطه إلا بطهور الله بايا كربان صلى سيد سركي أي سركي أي الولا ولا يقبل صدقة من غلول بايا كربان كما صدقة أكيد دوكر خيانة ساتة حرام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن سعيد وشبابة بن صوار عن شعبة نحو قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك وحول السند قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول sai ka yi tsarki kai alwala sa'annan sallarka ta zamo me za ta ta samu shiga sa'annan sadaka kuma da zaka bayar da dukiyarka ce ta halal ko قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا أبو زهير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول قال حدثنا محمد بن عقيل قال حدثنا الخليل ابن زكريا قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وإنما وإنما باب الدك Allah ba zai karbi sallah ba sai da tsarki saboda tsarki yana cikin sharuɗan sallah sallah tana da sharuɗai da rukunai da wajibobi da mustahabai da sunnoni da mustahabai shara'i kafin ka shiga cikin aikin rukuni kana cikin aikin kenan ko misali shigar lokaci ai sharaɗi ne tsarki sharaɗi ne ko amma ai baka fara sallan ba amma bayan ka zo ka ce Allahu akbar karatu Fatiha da tsayuwa da mai rukuni ne to rukuni shine yana cikin aikin kenan amma shar'i kafin ka shiga cikin aikin miftahu salat at-tuhur mabudin sallah shine tsarki qala haddathana ali ibn muhammadin qala haddathana waqi'un an sufyana an abdullah ibn muhammad bin aqil an muhammad ibn al-hanafiyya an abihi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahu as-salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir وتحليلها التسليم أبو بواب الأوكي مفتاح الصلاة الطهور إلى معنى مفتاح الصلاة الطهور إيه إلى معنى مبود صلاة شرعي بزاع سوراري تسلم مسيدا سألنا وتحريمها التكبير كذا وانا شرعي كنا تحريم صلاة كما Allahu akbar lokacin da ka zo ka tsaya aka ta da ikama za ka yi shan ruwa za ka yi cin abinci za ka amma kana cewa Allahu akbar ba magana ba ci ba sha sai ayyukan sallah wa tahliluha abinda kuma zai halatta ma magana da cin abinci kana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shikenan ka gama قال حدثنا سوير بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي سفيان طريف السعدي قال وحدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم babul muhafazati ala wudu babin da yazo to yanzu aka bayyana muna muhimmancin alwala in baka yi alwala ba sallarka ba za ba za ta to sai aka ce kiyaye alwala in mutum yi alwala daga zahar sai la'asar la'asar sai magarba in alwala ta warware ya je ya sake alwala wace falala ke cikin wannan قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منظر الله صلى الله عليه وسلم يجي استقيموا طلب من الاستقامة كميكي ولن تحصوا أما فا ba za ku iya yin ainihin hakikanin yadda abinda ake abinda za ka yi kamantawa za ka yi wa'alamu ku sani an na khaira a'malikum as-sala ku sani cewa fiyayyen ayyukan ku sallah wala yuhafizu ala al-wudu'i illa mu'min ba wanda ke kiyaye alwala sai mu'mini in yi alwalan al-azhar da ita zai la'asar in yi la'asar da ita zai magarba yi magarba zai ita zai lisha in kuma hakan bai yiwu ba alwalar ta warware sai je ya sake alwala ya zo yana zaune yana jiran lokacin sallah shi ne almuhafazatu alal wudu'i kenan ba wai alwalan ma za ta warware bane ba a'a za ta warware in ta warware sai a je a sake yin alwala mahallu shahid wala yuhafizu ala alwudu'i illa mu'minun ko قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب محل الشاهد فلنا الولاء تكي ولانا ولا eh guda nawa ne eh guda nawa in guda ɗaya ne sai a fada in guda biyu ne in guda ɗari ne ma sai a fada amma ana magana a cikin bai cikin zuciya kuma mai amfani ne aina mahallu shahid wala yuhafizu ala alwudu illa mu'min shike bayyana shike bayyana fadalan alwalaki wa alamu anna khayra a'malikum as-salah eh ku sani cewa fiyayyen aikin ku shine me sallah kuma fa eh ko قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال حدثنا المؤتمر ابن سليمان عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني إسحاق بن أسير عن أبي حفص الدمشقي عن أبي أمامة يرفع الحديث قال استقيموا ونعم إن استقمتم ما دل إن كوكا ميكي كوكا تيا درن دكما وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وإن كان هذا السند ضعيف ولكن الحديث جاء في سند صحيح أليس كذلك باب الوضوء شتر الإيمان باب يزو الولاء رب الإيمان يعني. معنى أنا نون إيمان متنك قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب ابن شابور قال أخبرني معاوية بن سلام عن أخيه أنه أخبره عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم إسباب الوضوء شتر الإيمان ma ma'ana isbagul wudu'i kyautata alwala shatturul imani rabin imani ne saboda in ba imani ne da kai da karfi ba ba abin da zai sa ka kula da alwala har ka kyautata da walhamdulillahi mil'ul mizani alhamdulillah kuma suna cika mizani ma'auni wattasbihu wattakbiru mil'us samawati wal ardh subhanallahi wallahu akbar zai cika sama da kasa da lada ko mil'ul mizani da mil'us samawati wal ardi ayyuhuma ablad mil'us samawati wal ardi was salatu was salatu nur sallah kuma haske ne was zakatu burhanu zakka kuma hujja ce nake tabbatar da imaninka me yasa aka ce as-salatu nurun amma wajen zakka sai aka ce waz-zakatu burhanu ma ma'ana al-burhan al-burhan ma'ana al-hujja hujja ala maza ala al-iman li'annaka law lam tu'min anna Allah sayu'awwiduka ma tarakta ma ma dhahaita bi malika saboda kudi dukiya tana da tsananin ta'allaka da zuciyar dan adam sai yana da wuya dan adam ya rabu da kudi zuciyarsa ba ta son ta rabu da kudi shine yace ka annama min alqulubi nuqratuhu bihi yasulu man hawatu surratuhu wai saboda tsananin ta'allakar kuɗi da zuciyar dan adam ka ce lokacin da za a kera kuɗi kamar da za a kera kuɗi cikin zuciyar dan adam aka cizgo aka aka yi mai aka fisgo aka kawo isa duk abin da aka zo aka fisge aka je da'iman ana da ta'allaka da shi don ba da son rai aka rabu da shi ba ana son ya dawo to shi haka dukiya kenan kuɗi kenan shi yasa aka ce zakka hujja ce da ke nuna cewa kayi imani na ba da miliyan Allah zai ban biliyan in ba karfin imani ba me zai sa ka rabu da kudin ka kace gashi a gina masallaci a gina makaranta ga zakka gashi a ba talakawa a sai musu abinci a biya musu kaza kaza kaza sai kana da yakini imani cewa Allah zai rama zai biya ka shine was zakatu burhanu was sabru diya'un ما هو الفرق بين النور والضياء الضياء أقوى من النور أم فهمت؟ نعم والصلاة نور والصبر ضياء سبو حقوري ba karamin aiki shi sa a cikin larabci ma asabar asabar wurin larabawa shi ne abin da ya fi komai ɗaci shi sa duk sa daga zance ma yi haƙuri to an ɓata maka ke ka yi haƙuri to an ɓata maka ke nan ko zai sa Allah ce inna ma yi waffas sabiru na ajirahun in kai kaza za a baka kaza in kai kaza za a baka kaza amma masu hakuri Allah tula musu yake ya ɗebo ba lissafi saboda hakuri na da matukar wahala hakuri na da matukar wahala ko wal qur'anu hujjatul laka aw alayka al qur'ani kuma hujja ce a hannunka ko kuma hujja ce a kanka za a kama ka da shi kullun nas yaghdu duk kowa na kowa na mai sammako da safe in an waye gari za kowa ya fito يغدو الغدو الخروج مبكرا وقد أقتدي والطير في وكناتها وما قلنا دا يجري على كل مذنب وقد أقتدي سودايوة نكي سمكو والطير في وكناتها ألوكة سنسونا تكمي شكسا وما قلنا دا يجري على كل مذنب روى الرابع ناغدانا أكن دكا إندررو ألوكة فنتورو za ga an kwana ba ruwa ba hadari ba komai ba zuwa amma saboda raban da indar kwano ya yi zai gana dik dik dik dik ina ruwan ya fito wannan sanyin da ya kama kwano shine raban take raban ke saukowa yana dik dik dik dik dik shine ce wa qad abtadi wa tayru fi wukunatiha wa ma'un nada yajri ala kulli mithlabi wannan misali ne na yin sammako kullun nasu yagdu kowa na sammako to in aka yi sammako din nan za a rarrabu fa ba'iqun nafsahu akwai wanda zai sayar da kansa ya baiwa Allah inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna da kai da dukiyarka Allah ya sai ku ya biya zai zai saka muku da aljanna an fahimci wannan nukta da ke ciki ko inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalam kai mumini ne to Allah ya sayi ranka da dukiyarka ya biya Allah ya saya biya misali lokacin da kamfani ya kera wannan abu kamfani ke kula da wannan a share a sa batir a sa komai ran da ka je ka saya ka biya abin ya dawo hannunka waye zai kula da wannan abin wanda ya saya to Allah ya sayi ranka da dukiyarka waye zai kula da ranka da dukiyarka da rayuwarka Allah amma yaushe imaninka zai kai ya karfi ka rinka jin haka hankalin ka kwanci fa bai'un nafsahu fa mu'tiquha akwai wanda zai yanta kuma ran daga bar wuta aw mubiquha akwai kuma wanda zai sayar ma ran ya bai ma shaytan ya halakar da kansa kenan da asuba da sassafe kowa ya fito wannan ya kama hanya bata wannan ya kama hanya wannan ya kowa za shi nema wani ya je halaka wani ya je ya samu albarka wani ya je ya yanci kansa wani ya je ya samu shikenan shine manzo Allah ya fara kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu aw mutiquha aw mubiquha ba'i'un nafsahu zai sayar marasa Allah ya saya biya banda banda aikin ta da addinin Allah ba abin da ya dame shi ka bashi ko ka hana shi ka zage shi ko ka yaba shi ka so shi ko ka kishi ka mai da karaya shi ko ka kashe shi duk abin da zaka yi kai tai ya gama inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum menene bi anna lahumul jannata bi anna lahum aljanna فبائع نفسه فمؤتقها الفاء للتنويع كنا فاء التنويع كنا فكاب على هر الجبين ومتق بمدرية كأنه زرق مشهد haka imar alkais ya ce za a fito fakabil suka je yaki kaza fakabil ala hurrul jabini wa bi mudda menene fakabil ala hurrul jabini sannan ce bi mudriyatin ka annahu zalku mish'ab suna da wani irin taswiri ne na lokacin rayuwarsu ba abin da ke gabansu ba tara dukiya ke gabansu ba ba tara mene ke ana nuna jarumta ne ko cikin kafirci ko cikin tada addinin musulunci famotikuha akwai kuma mai yadjarar yana aikin addini ya kwace ya ajjararsa daga barin shiga wuta ya kauce ma kaza yana yin kaza au mubiquha au kuma akwai wanda suke halakar da rai ba abin da ya masa zafi eh ba abin da ya masa zafi abin da yake so shine ya tashi shikenan kaman jaki ai kaman jaki haka Allah ce inna Allah yubghidu kulla ja'zariyyin jawazin sahabin fil aswaq jifatun fil layli himarun bin nahar alimin bi umuri dunya jahilin bi umuri al-akhirah inna Allah yubghidu kulla ja'zariyyin jawazin Allah na fushi yana yaki da dan mai ji da kanshi mai girman kai azzalimi sahabin fil aswaq masu daga murya a kasuwa yayyayyayyayyay an saya kaza an saya kaza sahabin fil aswaq ko sai me jifatun fil laili da daddaren yaje da ya jefa jikin shi shikenan shemin shari shi yawon bacci har gari ya waye ya zama jifa mushe kenan ba addu'a bacci ba tasbihi ba menene da menene mushe kenan himarun bin nahari jaki ne kuma da ranar ranar jakin ya tashi me ke nema ya cika wannan jaka to gara jaki ma duk dabba in ta ci ta koshi sai ta nemi wuri me ta zauna kai kuma ka cika koshi sai ka ce ai barna jifatun filayl himarun bin nahar to fassara shine alimin bi umurid dunya yau dala nawa ne farashi yau siyasan duniya ina ta kwana siyasan najeriya ina ta kwana yau wane ne ya kaza yau wane ne ya kaza yau wane ne ya kaza duk ya haddace wannan duk jaridin duniya sai ya karanta duk labarin duniya sai ya ji amma yanzu yana sallah kabli ya kama shi da badi bai san yadda sai ba عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الآخرة da abin da duniya ke tafi ya sani mai bbc ta ce mai wasu of america ka fada mai sahara mai nenene mai duk duniyan siyasar najeriya siyasar kasashen waje nawa ce dala yau nawa ne kaza kaza yau duk abin da daga duniya menene da menene har nawa ake sai da kwandon tumatir ya sani nawa ake sai da kwandon tattasai duk ba abinda bai sani ba ba gaba ne ba amma da ya fara allahu akbar shi ta yi zai ce mishi ai ba kai kabbara ba zai ce assalamu alaikum assalamu alaikum allahu akbar sai ya kusa ce ai ba kai kabbara assalamu alaikum assalamu alaikum allahu akbar to abinda shaitan ke so kenan ka nuna mishi shaitan kai ka san yadda za ka yi ka gyara sallah ka kwaci kanka a kan shi to abinda ke bakanta masa kenan sai ka yi sallah ya ce ai raka ta ɗaya ce ba ta biyu ba ce zai ce wani kuma ai ta biyu ce ba sai ka rasa yadda za ka yi mace shi assalamu alaikum assalamu alaikum bari a sake sabo to ai abinda shi ɗan ke so ke ka tashi kafin an ji kiran sallah kiran sallar la'asar duk ɗan da ke gida aka ce kai ina abban ce ya je sallar la'asar ya tafi masallaci yin sallan me sai ce sallan magarba ko yaron karami ne zai ce magarba sai ce sallan la'asar ko sallan azhar ko sallan magarba ko sallan isha saboda lokacin da ya dace kenan kai kuma ka fita ne da niyyar zaka je yin sallan la'asar ka shiga masallaci kai nafila kana jiran liman yazo liman yazo aka tada ikama ka tsaya bayan liman liman yace Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar sai zuwa an jima kace ai baka yi niyya ba dan maka ce nawaitu an usalli kaza kaza mu'tamman aw limaman aw liman kuma ya tada a tada ikama ya ci gaba duk mutane da ke zaune ba wanda ya ci gaba sai kai saboda kai ne wa wai bai niyyar limanci ba sallah ba ta yi ba kenan akwai abin da shedan ke so sama da haka ba abin da shedan ke so sama da haka amma yana zuwa maka ce a ai niyya ba da baki ake ba da zuciya ce kuma na kullu niyya sallah ta tayi ai musarraka ta ɗaya ce ko ta biyu ai manzo Allah ya ce mini in shakkar tana da karfi na jefar da shakkar na yi gini akan yakini na yi sujadan kabli in shakkar ba ta da karfi na yi taharri na yi sujadan ba'adi to abin da shedan ke tsoro ke in ka nuna mishi haka ya san a shirye kake ka yake shi ko amma assalamu alaikum bari a sake sallah to ada ma abin da ke so abin da manzo Allah kullun nas yaghdu in ka waye gari zaka kowa yayi sammako wannan yayi gabas wannan yamma wannan kudu wannan arewa wannan akar wannan akeke wannan ababur wannan to manzo Allah ce dukkan su din nan fituwa da suka yi gida uku ne ba'i'un nafsahu أو مؤتقها أو موبقها باع نفسه لمن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ai za shi musulunta da maguzawa ne ai za shi ga wanda suka musulunta ya al'amarin suke yi za shi wa'azi ne za shi karantar da kaza ne za shi makaranta ne yayi yadda Allah madaukakin sarki ya raba mutane ke wani in ya waye gari ba inda za shi sai dai je karantar da mutane ba zai iya zuwa ko ina ba wani kuma yi waye gari za shi kasuwa ne wani kuma yawa ya gari za shi kaza ne haka kowa Allah ya raba ba kowa sana'arsa to amma sai a kasa yin adalci kai da ka kama hanyar kasuwa za ka je neman kudi din kana da matarka tana neman ta san ilimin addini kana da ƴaƴanka suna son neman san ilimin addini malamin da Allah ya kaddara zai karantar da su ko ya kama hanyar kasuwa ba zai yiwu ba sai dai kama hanya inda zai je karantar da su to kai ma sai ka bashi haƙƙin shi da ya dace masa ba wai kyauta za ka ba shi ko sadaka ko zaka ba haƙƙinsa ne ya ce wa atizal kurba haƙƙahu imamu sauti sai ce ubira bil haƙ li raf'il minna wai aka ce haƙƙinsa ne don a hana kai masa gori ba a ce ka ba shi sadaka ba haƙƙinsa ne in ka ba mutum haƙƙinsa kuma za ka yi masa gori ba za ka yi masa gori ba ko shi kenan wai mun ce a dakatar da karatu karfe biyar mu ma karfe biyar ya kai sai mu dakatar ko eh yanzu muka kara minti goma sha biyar ko minti talatin ya sa wani ya samu hadu da cikas zashin ruwansu wallahi ba mai mishi adalci mun zalunci اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم